أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل كما وصانا بذلك رب العزة والجلال في المح- في محكم التنزيل ثم ابتغوا عباد الله البركة في أعمالكم وفي أعمالكم وفي أموالكم وفي كل شيء يتعلق بكم إن الإنسان مجبول على حب الخير والاستزادة من الخير فالخير الحقيقي هو في البركة ليس في كثرة العرب ولا في كثرة المتاع والبركة كثرة الخير وزي- والنماء فيه ودوامه وزيادته فمن بورك له في أمره فترى فتراه في أمر قصير لكنه يبارك له في ذلك الأمر والبركة تكون في الأشخاص وفي الأزمنة وفي الأمكنة وفي المتاع وأكثر الناس بركة الأنبياء انظروا إلى قول الله جل وعلا في روح الله عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال جل وعلا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فكان مباركا وأعظم الأنبياء بركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عاش في أمره عاش عمرا قصيرا ثم بقي نوره وهديه وسنته إلى قيام الساعة وجعلت أمته أمة مباركة فهي تعمل أعمالا قصيرة بالنسبة للأعم- للأمم التي قبلها لكنها أعظمهم درجة وأكثرهم دخولا إلى الجنة وهذا من بركته عليه الصلاة والسلام وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواعا من الأشياء التي فيها البركة فمنها اللبن والنخل والنخيل وكثيرا من الأطعمة كالثريد والأمكنة هناك أمكنة مباركة كمكة والمدينة فإن الصلاة في مسجديهما مضاعفة وكذلك بيت القدس وكذلك آه، دا- بيت القدس وكذلك وادي الأقيق وبلاد الشام كلها أماكن مباركة وهناك أوقات مباركة كرمضان والعشر من ذي الحجة ويوم الجمعة وليلته, وليلته ثم من الأعمال ما هي مباركة دلها دل عليها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ولعظم ولعظم نفع البركة جاء الكتاب والسنة بطرق نلتمس بها البركة في أعمارنا فمن ذلكم الإيمان والتقوى قال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض جاء الناس جاء بعض الناس إلى أحد سلفنا الصالح واشتكوا إليه ارتفاع الأسعار فقال أنزلوها بالتقوى ومن الطرق تلاوة القرآن فإن القرآن كتاب مبارك وهذا ذكر مبارك أنزلناه خاصة سورة الفاتحة وسورة البقرة قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة وبركة الفاتحة تبينت في حديث أبي سعيد الخدري حيث جعل الله حيث كانت شفاء فقال صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها شفاء قال أحد السلف ما استقطعت من وقتي زمنا لتلاوة القرآن إلا رأيت البركة في ذلك اليوم فعليكم عباد الله باتباع السبل التي تأتيكم بالبركة في أعماركم فإن ذلك أفضل ما سعيتم لنيله وهو الذي يحقق ما عليكم جبلتم من الفطرة التي فطر الله الناس عليها ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وفي أعمالنا وفي أرزاقنا وفي أهالينا وفي أولادنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله الحمد لله فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء سبحان الله عما يصفون أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أن أكثر ما يدخل الناس ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق كما قال عليه الصلاة والسلام yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa ala mu ji tsoron Allah mai ruko da amintacciyar igiya ta addinin musulunci mu kiyaye alakar mu da Allah a bayyane da kuma a boye mu sani abin da yafi komai shigar da mutane aljanna shine tsoron Allah da kyakkyawar ɗabi'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan 'yan uwa jama'ar musulmi mu nemi albarka a cikin rayuwarmu mu nemi albarka Allah ya sanya halittar ɗan adam akan neman alheri to alheri dukkansa a cikin albarka yake albarka ba shine yawan abin hannu ba albarka ita ce alheri mai yawa mai daɗuwa mai kuma dawwama wannan shine albarka Allah ya sanya albarka a cikin mutane a cikin halitta Allah ya sanya albarka a cikin mutane Allah ya sanya albarka a garuruwa a wurare Allah ya sanya albarka a lokuta Allah ya sanya albarka a abubuwan da mutane suke mallaka amma a cikin halitta Allah ya sanya albarka a cikin halittarsa daban-daban. Abdullahi bin Abbas yana cewa ku yi mamakin awaki da karnuka. Kullum ana yanka awaki, ana yin hadaya da awaki da tumakai. Amma kullum da duwa suke kuma kana ganin garke na awaki da na tumaki. Karnuka kuwa suna haihuwa haihuwa mai yawa a koyaushe karya ta tashi haihuwa za ta haifi 'yan kwikwiyo da yawa amma ba za ka taɓa ganin garken karnuka ba saboda Allah ya sanya albarka a cikin awaki to albarka ita ce aban nema waɗanda suka fi kowa albarka a cikin mutane su ne annabawan Allah Allah ya ce dangane da annabi Isa kuma Allah ya sanya ni mai albarka a ko'ina nake shi yasa za ka ga annabawan Allah Allah bai ɗauke ambatansu ba kullum ana amfana da abin da suka shirya da al'umma ya zuwa gare shi mafi albarka a cikin annabawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rayu shekara 63 shekarun da annabci ya zo masa har zuwa ƙarshen rayuwarsa shekara 23 amma ku duba ku ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya haskensa madawwami har tashin alkiyama ya zo ka duba alkhairan da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a dalilinsa saboda haka ya fi kowa albarka kuma al'ummarsa ta fi kowace al'umma albarka al'ummarsa su ne wanda suke mafi ƙaranci a tsawon shekara amma Allah ya shiryar da su ya zuwa ga ayyuka da suke sanya su sun fi kowace al'umma lada sun fi dukkanin al'umomi yawa wajen shiga aljanna babu al'umma da ta kai al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ina kauna ku zamanto ku ne rabin yan aljanna sahabbai suka yi kabbara ya ce wallahi ina kauna ku zamanto kashi biyu cikin uku na yan aljanna to wannan ita ce albarka abubuwa da dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana albarkarsu daga ciki akwai wurare kamar garin Makka da garin Madina da garin Baitul Maqdis da kasar Sham baki daya da kwarin nan na Wadi al-Aqiq da Wadi Tuwa wanda yake a tsur a cikin sahara ɗin sina haka lokuta watan ramadan da kwanaki goma na zulhijja da ranar da daren lailatul qadr da ranar arafa yinin ranar arafa da ranar juma'a da daren juma'a waɗannan duk lokuta ne masu albarka an nuna ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekarun al'umarsa sai ya ga ƙarancin shekarun sai Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lailatul qadr khairun min alfi shahar ya ce misalinku da sauran al'umomi kamar mutum ne da ya ɗauki ‘yan aiki suka yi aiki daga na farko suka yi aiki daga farkon rana har zuwa rabin rana na biyu suka yi aiki daga tsakiyar rana har zuwa kusan faduwar har zuwa lokacin sallar la'asar kusan faduwar rana sannan na uku suka yi sallah suka yi aiki daga daidai kusan faduwar rana zuwa faduwar rana sai Allah maɗaukakin sarki ya ba ma waɗanda suka yi aiki na ƙarshe a ƙarancin lokaci ya ba su ninkin abin da yake ba ma waɗanda suka yi a farkon lokuta sai suka tambayi Allah ya Allah yaya waɗannan suka yi aiki kaɗan ka ba su lada da yawa ya ce wannan falala ta ce da nake bayar da ita ga wanda na so to alhamdulillahi Allah ya sanya mu a cikin al'umma da Allah ya ba su wannan falala da dalilin albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ya nuna mana hanyoyi na neman albarka don haka mu tashi mu nemi albarka a rayuwarmu sai mu samu alkhairin da aka gina aka gina dukkan ɗan adam akan nemansa daga cikin hanyoyin samun albarka shine tabbatar da imani da tsoron Allah Allah ta'ala ya ce da mutanen garuruwa za su yi imani su yi takawa da mun buɗe musu albarkatu daga sama da ƙasa to kaga Allah ya ce imani da, da takawa shine yake buɗe albarka daga sama da ƙasa mutane sun je wajen ɗaya daga cikin magabata na ƙwarai salihan bayi manyan malamai na wannan al'umma suka kai masa kukan hauhawar farashi ya ce ku saukar da farashin nan da tsoron Allah ku saukar da hauhawar farashi da tsoron Allah ya nuna musu hanyar da za su samu wannan saukin na hauhawar farashi shine tsoron Allah daga ciki karatun alkur'ani rike alkur'ani domin alkur'ani Allah ya sifanta shi da cewa wa hadha dhikrun mubarakun anzalna wannan alkur'ani ne mai albarka da muka saukar da shi karatun alkur'ani albarka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku karanta suratul baqara domin karanta ta da haddace ta albarka ne kuma barinta da na sani ne masu sihiri ba za su iya mata ba duk wanda yake ya fuskance ka da sihiri in ka dawo suratul baqara ka gama da shi haka zalika suratul fatiha kun ga albarkarta Allah yana yaye yana yaye cututtuka waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba wani daga cikin salihan bayi yana cewa ban taɓa yanke lokaci daga cikin rayuwa daga cikin kwanakin rayuwata na mayar da shi domin karatun alkur'ani ba face na ga albarka a wannan rana da ne haka saboda haka mu nemi albarkar lokutanmu ta hanyar kusantar alkur'ani da yawan karanta shi da hidimta ma masu karanta shi yawan karanta alkur'ani a cikin al'umma shine yake saukan mana albarka daga cikin abubuwan da suke kawo albarka a rayuwarmu addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana in za mu ci abinci mu bude da addu'a mu ce bismillah wa ala barakatillah wato bismillah da su kuma a albarkar Allah idan mu dan uwanmu musulmi ya aure mu ce barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair Allah ya muku albarka kuma ya sanya albarka a kanku kuma ya hada ku cikin alkhairi haka zalika idan aka gayyace shi cin abinci yana addu'a ga waɗanda suka gayyace shi in ya ci abincin ya ce Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum Allah kai musu albarka a cikin abin da ka azurta su da shi ka gafarta musu kai musu rahama saboda haka addu'a tana daga cikin hanyoyin da ake samun albarka daga ciki yin ayyuka a farkon dar- a farkon rana da sassafe domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin sahar al-ghamidi yace Allahumma barik li ummati fi bukuratiha Allah ka yi ma al'ummata albarka a jijjifinta wato a farkon wuninta a farkon wayewar gari shi sakar wanda ya ruwaito wannan hadisin ya kasance attajiri ne baya tura wato ma'aikatansa ma'aikatansa domin su je su fita wajen harkar kasuwancinsu da suke yi ko karɓo haƙƙinsa a wajen mutane face bayan sallar asuba domin wannan hadisin na annab sallallahu alaihi wasallam dukiyarsa ta yi yawa har ya rasa inda zai sanya ta shi yasa wani daga cikin salaf yake cewa ina mamaki wanda wato yake wayar gari wanda baya sallar asuba sai bayan fitowar rana wai ta yaya arziki zai zo masa domin lokacin da Allah yake sanya albarkar ya riga ya kubce masa ku duba wannan alkhairin yanda muka tozarta shi za ka yi yawo a garuruwan musulmi da safe ka samu kasuwanninsu da kantunansu duk a kulle kowa ana gida ana bacci gashi lokaci ne da ake yada albarka ake raba ta a cikin al'umma sannan daga cikin abubuwan da suke kawo albarka a cikin rayuwa shine yin gaskiya da amana wajen mu'amala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dangane da masu mu'amalar kasuwanci fa in sadaqa wa bayyana wa bayyana burika lahumma fi tijaratihima idan suka yi gaskiya suka bayyana hakikanin abin da suke mu'amalar da shi abin da suke sayar da shi ba su yi algus ba Allah zai sanya musu albarka a cikin kasuwancinsu daga cikin abubuwan da suke kawo albarka a cikin rayuwa shine barin ƙauro da rowa da mummuna da haɗama a cikin zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Hakim ibn Hizam ita dukiya da kake gani wato dukiya ce wadda take mai zaƙi abu ne wanda yake mai zaƙi mai daɗi kuma wanda yake ɗanye sharaf wanda duk ya karɓe shi da sakin zuci da san wato ba da sam ba da mako ba Allah zai sanya masa albarka wanda kuma yake karɓarsa da hange da kwaɗayi to ba za a yi masa albarka a ciki ba sai ya zamanto kamar wanda yake cin abinci ne baya ƙoshi saboda haka hanyar da muke bi wajen neman kuɗi da neman arziki ita take sanya albarka a cikin abin da za mu samu kar mu zamanto tamkar wanda yake yana tarawa amma yana ganin kansa kullum a cikin bukata babu wadatar zuci a cikin zuciyarsa mu nema da wadata ta zuci sannan yawan istikhara a cikin al'amura tana daga cikin abubuwan da suke kawo alkhairi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin Jabir ibn Abdullah ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana koya mana yin istikhara a cikin dukkan al'amuranmu ya ce mai sallah raka'a biyu sannan bayan wadda ba ta farilla ba bayan sallar mu yi addu'ar istikhara to a cikin addu'ar Allah yana ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya koya mana mu ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr sai ya ambaci al'amarin khairul li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi ce wato Allah in ka san wannan al'amari alheri ne gare ni a rayuwata da addini na da kuma hanyar rayuwata da kuma ƙarshen al'amari na to ka kaddara shi a gare ni ka sauƙaƙe min shi sannan ka sanya min albarka a ciki to idan mutum ya lizimci istihara akan al'amuransa in har Allah duk abin da aka ga Allah ya tabbatar maka sanadiyar wannan addu'ar istiharar za ka samu albarka a cikinsa sannan kiyaye sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwarmu domin ita sunnar annab sallallahu alaihi wasallam bayan tafiyar manzan Allah bayan fakuwarsa sallallahu alaihi wasallam bayan wafatinsa to ita ce tamkar yana cikinmu to in ku yana cikinmu albarka na tare da mu don haka mulzumci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarmu da a cikin dukkan abin da ya dangance mu wannan al'umma in kuka kula al'umma ce wadda muke fama da rashin albarka duk wani abu wanda zaka ga ana yi musamman abin da ya shafi rayuwar jama'a wanda shugabanci yake na wannan al'umma sai kaga kamar an kwashe masa albarka abin da ake tsammanin zai kawo sauki zai kawo gyara sai kaga ya daɗa cusa mutane cikin wahala cikin tsanani wanda yake nuna rashin albarka don haka mu tashi mu nemi albarka a cikin rayuwarmu shi ne zai kawo mana alkhairi ya yaye mana wannan hali da muke ciki kuma wannan albarka ba mai kawo ta sai Allah ba a neman ta daga wajen kowa sai daga wajen Allah masu mulki ba za su iya bayar da ita ba kawance da kasashe da ake ganin su ne masu karfi ba za su iya bayar da ita ba Allah kaɗai shi ne zai iya bayar da albarka kuma abin da muke nema kenan a cikin rayuwarmu daga cikin abubuwan da suke kawo albarka yawan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka mu yawaita shi domin a cikin salatin mu gare shi muna roƙa masa albarka muna cewa Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid abinda dukkan roƙa ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin salati to kai ma Allah zai maka da haka yayin da muke roƙon albarka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alayensa to mu ma Allah zai sanya mana albarka da haka mu yawaita salati a gare shi inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وأثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أهالينا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في في وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أموالنا اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في ديارنا اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا واصرف عنا أذاهما وبارك لنا في زرعنا وضرعنا واصرف عنا أذاهما يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم